أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالهادي العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهذا المهضر والكاذب بنظرة تأتي لنا بالظفر واذكر أيوب كبقي كسا النبي أيوب عليه الصلاة والسلام إذ نادى ربه يعيد يكرا أبنجدنسا لما ابتلي يعيد أكا جربيش بفقد جميع ماله يرسى دكا نوجيا سما يكوتيني قاسي تتشي أما سيدي زمن تباشي لكومي كومي يرسى نوجيا سما وولده يرسى إيالنسا أنسا ما تقرأ يسكا متقبادا wa tamziki jasadi Allah ya kekketa jikinsa kuma kekketa jikinsa wa hadda cuta aka dora ma cuta kuma jikinsa wayan ma babu abin kuma aka baka da lafiya ma ka gode Allah ka gode Allah ga ga halaka ga kuma jikinsa an kekketa shi da cuta wa hajar jami'in nasu mutane duk suna kaurace man saboda tsoron cutarsa cuta ce da ake dauka da aka tsere mutane kowa suka bar shi ƙarshe ma aka je aka jefar da shi bayan gari ma cikin shara gaba daya duka baki daya illa zaujatahu sai dai matarsa rahmatullahi ita ce sunanta rahmatu binti ibrahima ko kuma binti afarasima ko binti afarahima yar afarahimu shi kuma dan annabi yusufa jikar annabi yusufa ce matarsa saboda gidan annabta take waliya ce ita ma da haka kuma yana da kuɗi ya kula da ita yanzu kuma da ya talauce kuma ta gaba abin a bashi ba ne da mutum ya kirki ce ne kawai amma mata ina wani alkawar koma yawwa mutum ya kirki ce ya gidan annabta shi ta ake so a auri gidan salihai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alƙirku da tasu jijiya tana bin jijjigi jijiya tana bin jijjigi to masu ce kadai ta zama bata kaurace masa ba ita ce rahmatu binci a farasi da jika annabi yusufa balasan kila shekara uku ya a cikin wannan bala'i aw safa ko ko shekara bakwai ya a cikin wannan bala'i aw samani ashara ta ko ko shekara goma sha takwas shi hadisi ya zo da shi kanaka a cikin wannan bala'i wa bika aishi da kuncin rayuwa da arabahu sai daga baya kuma ya kira ubangijinsa zalika sai da bala'i ya kai kila sai da tsutsa duk ma ta cinye jikin ma gaba ɗaya cikin ya zagon ya sai kashi kawai sai zuciyarsa sai harshensa zuciyarsa yana tafakkurin ubangiji harshensa kuma yana zikiri da shi kila sai dai wata tsutsa ta hau kan harshen da ta hau zuciya sannan ya ji tsoro ya kai ƙara wajen ubangiji kila wa'yansu makiya suka suka yi mata dariya kuma bayan Allah ba sa san suna iya jura kuma ba sa iya jura dariyar makiya to ya kai ƙara wajen Allah da maganganu dai da yawa da abu kila matarsa ce mutane ma suka guje ta ma ita ma kanta kanta ya kai ebo ta zo ta yada musu duk da ita mai lafiya kalau amma kuma ai tana tare da mai cutar kare ta ebo karshe ma aikatau ta dinga yi sannan ta dan samu abin da za ta ci a wata ciyar da shi karshe ma duk inda ta je neman aikin ma ba wanda zai ɗauke ta duk gaba gida sai wani matsiyacin su to sai ta ciyar da gashin kanta sai ta siyar mata gashin kanta jika annabi Yusuf ce alaihi salatu wasallam da kyau da komai to sai ta siyar mata gashin kanta to ta siyar mata gashin ka abin da ya sannan ta samu dan abin da za ta zo ta ci to kila sai da ya ga wannan tura ta kai bango yanzu wannan mata gashi har ta sai da gashin kanta akan ta kawo ma abinci kullum ita za ta zo ta kai shi ya kama ruwa sannan ta gyaggyara ma inda yake kwance sannan ta barbaɗa toka ta barbaɗa toka a kan inda yake kwanci sannan ta kuma kwantar da shi duk gaba gida annabin Allah ne fa annabin Allah ne ma'asumi ne bai taɓa wani zunubi bare a tawai zunubi da ya jawo haka ibtila dama tun da dai jarraba ce ta Allah ba wai zunubi ne yake kawo wani abun ba jarraba ce haka Allah ya bamu lafiya albarka annabi da shehu Allah ya bamu lafiya Allah kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to sai da kake tura ta kai bango sannan yayin addu'a addu'an ma ba irin mamu yadda za mu ba da da mu da Allah bala'i ya samu bala'i iri kaza iri kaza a sai da ga bala'i da sannan na da rabu bai kira ubangijinsa anni masaniyar zurru ubangiji tsanani ya kame ni shi kenan abin da ya faɗa Allah ubangiji tsanani ya same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mai jin kan mafi jin kan masu jin kai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma tana daga cikin ismal azim mutum ya yawaita ambatan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ko ya faɗa sa uku ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ita ma tana daga cikin ismal azim ya Allah mafi jin kan masu jin kai duk wani dan jin kai Allah ka fi shi jin kai ba ga ai ka yi kira ne ma'ana to annabi a wannan addu'a annabi ayyuba ce alaihi salatu wasallam kaga dai ai ba a ce komai ba amma kuma akwai abu a kunshi a ciki Allah bala'i kunci ya same ni kunci ya same ni ba dan ma ga wannan mutum ba za a faɗa ba ma shi ma yan adun kuli irin kakan nasa ne annabi Ibrahim to ayyuba annabi ayyuba alaihi salatu wassalamu kana min aganiya inna sai daga cikin fitattun masu kuɗi na daga mutane wa kana iblisu iblis ya kasance lamma turida yayin da aka kore shi daga sama wani ina aka tsine masa ma hujiba an sama ba a tsare shi daga sama ba yana iya hawa saman ya je kuma ya ga hawa saman ya je koro annabi adam ba duka baki da shi to yana iya hawa sama ya hamu ila sama'i sabi'a yana iya zuwa sama ma ta bakwai wa ya tare wa alama ya jiri gunalika ji ga abubuwan da ake ba ruwan mala'iku dai duk ba ruwan su da shi wannan dai ga shi na mutum ya faɗa da Allah kaza kaza amma kuma yana iya shiga ko ina duk da baki da to ya je ga duk abin da ake fara'a ayyuba ma aka tabbata mali ya san ayyuba anan kan tsataka fitaccen mai kuɗi ne ga 'ya'ya amma in ya je sama sai ga ba wani aiki da mala'iku suke sai rubuta ladan ayyuba wannan kafitaccen mai kuɗi na ƙasa amma ya shagalantar da mala'iku a sama ba su da wani aiki sai rubuta ladansa duka ba gida ya tarar da ila sama ya ji da mala'ikata mushkakiri na sun shagala bi katibi hasanati da rubuta ladan annabi ayyuba fakan kala sai ibnu ya ce ya rabbi ya ubangiji ayyuba haza wannan ayyuban da duk sama din nan sun shagala da rubuta ladansa abdin shakura eh lalle bawan ka ne mai godiya walakin law sallatan ya ala Allah da zaka kale ni akan sa to rana akan sa Allah ka gani rana ɗaya zai gudu ya baka dama iblis shi da kansa ya ce illa ibadaka minhum mukhlasin Allah zan fadar da kowa sai bayin ka din nan tsarkakaku da kai kaga dama ka tsarkake su da fata ago kai ga dama ka tsarkake su Allah ya ce wallahi na rantsa da zati na dama irin wannan bayan inna ibadi laysa laka alaihim sultan irin wannan bayan na ba kai ba ba ka da hanya a kansu ba ka da karfi ko iblisu ko hila a kansu Allahumma ja'alna min ba ka da karfi a kansu to yanzu ga ayyuba din yana daga cikin wa'anda da aka ibnu ya karfi izini to Allah ko rana akan wannan idan ka kora rana ɗaya zai guje baka duk wannan aikin da ake an daina kawowa ولكن لو سلمتني عليك لا تقول انا اكلت الله لكفر نعمك لا يخاف سوى نعمك قال له سي ubangiji yace da shi sallatuka alaihi na kora ka akanta ana mutum abin furai kenan na kora ka akanta illa ala lisanihi wa qalbi sai dai harshen sa da zuciyarsa na kiyaye waɗannan ba kai ta da su ba harshe wajen zikiri ne wajen ambatan Allah ne wajen karatun Qur'ani ne wajen hadisi ne wajen alheri ne duka baki daya ba roba da can ɗaya bangaren na sharri na harshe to zuciya kuma wajen tafakkuri ne na hazaran Allah duka baki daya wannan wannan sune dan adam zuciya da harshe sune dan adam sauran ka tsoka ce kawai ba wani abu zuciya da harshe sune dan adam to Allah yake na dora ka akan sai dai na kiyaye zuciyansa da harshensa wannan ba ne dora ka akan ba ta jama'a shayatina shekan ya zo kan ƙasa ya kuruwa ba ji shi ranuwa ka taru wa ƙara ya ce da su inna allaha qad sallatani ala ayyuba allah ya ɗora ni kan ayyuba kulluhum yaqulu ma ya kadur to kowa ya gaya mun abin da za mu ya za a yi wannan ya ce kaza za a yi masa ya wannan ya ce ƙara iblis sai wani iblis ya tashi a cikin shekani fa ƙala ana kadiru ala an atabaddala isara ni zan iya zama guguwa fihi narun akwai wuta a cikinsa fa ahriqu jami'a ma inda ayyuba zan kone duk dukiyarsa na daga dabbobi da dukiya da kuma duk zan iya kone shi duka baki da minan ibli na daga rakuma warwa'at da makiyayan ma gaba ɗaya su ma ta same su qala lahu ifal ibli yace eh aikata wannan fa iza bi isari sai ga guguwa da wuta fihi naru akwai wuta a cikin sa habba ala ibli ayyuba suka suka fada wa garken ayyuba duk gaba da fa'araqaha ya ko suka kone garken an akiriha har karshen garken wa ru'atiha da makiyayanta wa ata iblis ala surati kabirur ru'at iblis ya turo da gudu da shigar babban makiyaya din babban makiyaya din ila ayyuba zuwa ayyuba ya taba yana kuka da gangan ya kullu yana ce da shi kullu ma kana inda kuma duk abin da ka mallaka na rakuma din nan hoge karjin lari ya aga kone da wuta wa ru'atu ma su duk makiyayan ma sun mutu qala sai ayyuba yace alhamdulillah wajen tabbata ga Allah ala kulli halin ko ko na hali ba idan ma Allah ya bani kuma ya dauka laysa fi hadha shay'un wannan ba komai a ciki inna Allah atani ya Allah ne ya ban wa'annan wa in sha a kaza in ya so ya rike ta lokacin da ya ga dama ba na haba ne na Allah ne alhamdulillah na gode Allah fadaha iblis ya ga na fadaha ba iblis ya tafi wa wa qama wahidu ya je kuma gangan ko yace ba ai nasara a nan ba wani wani shaytan ya kuma tashi fa qala ana ahliquma inda min al-ganam to ni kuma a duk tumakin su zan je in kone su duk gaba ki da fa fa'ala kadhalika ya je kone tumakinsa iblis ya kuma zuwa ya gaya masa wallahi ya asirci ayuba wannan bai zama kome bai damu ayuba ba fa za a bu ila kaza'ini wani ya ce a hasassun tumakin tun da yana da kuɗi yana ga yana da kuɗi a kone dukiyarsa duk gaba da su san dukiyar duk gaba da a kone su fa za a bu ila kaza'ini suka tafi wajen taskar dukiyarsa fa'alu kazalika suka aikata wannan alayhi asirci wannan ma bai kome a cikin ayuba bai damu ayuba ba faraja ila Allah tabaraka wa ta'ala sai iblis ya koma wajen Allah ya ce to duk dai abin da zamu wa ayyuba mun yi masa da yi koyo ba to rani kan ƴaƴansa kuma Allah to rani kan ƴaƴansa wa kana lahu auladu annabi ayyuba yana da ƴaƴa ya ta'allamuna inda mu'allim suna karatu wajen malamin su yayi musu makaranta daban da su da malamin suna suna karatu gabaki ɗaya ana faɗar su da komai sai Allah ya je kana dora ka akan su fa ata iblisu wani shaytan ya zo min aljin daga aljanu fa kana alqasara ya tumbice be benan da suke zano asqada wa alal aulad ya jefa shi kan ƴaƴan da malamin gaba daya fa matu an akil sun suka mutu gaba dayan su ma mu'allimi tare da mai karantar da su din ba a zo shagaka rasu wani kai ya kwankwarfe wa ba a zo ta kadda ba wani ya gutsutsu wani ga gidi ne ya faɗo ga kuma an yi kata kata da da yayin duka baki da kaga wannan abu ne mai tashin hankali mutum ya gan shi ma bare a ce kuma na sani ma tutar ne an suka mutu gaba daya fa ta ala suratul muallim sai ibu ya zo a bisa suran malamin shigan malamin ya fi yana kuka ya kula yana ta kulla auladika duk ayanka ma tu sun mutu idan ra'aita da za ka ga wani yadda kansa ya ragalgance da za ka ga wani da hankalin sai tashi ra'asu masdukun kansa ya ragargaje wa fulanin muka dawo wani ku an yi kasa da shi fa baka ayyuba sai annabi ayyuba ya fa kuka fa dama abdullah sai makin Allah ya zaci ya kama shi wa dara ila samai ya tashi zuwa sama zai je kai kara ai na na same shi sanan wada kana asartu bi ayyuba Allah yanzu dai kam na kama ayyuba magana da ne na ga maka shi ne yana kuka kada ma ka raja yayin da ya fita aw Allah ta'ala ilai sai Allah ya yi wahayi zuwa ayyuba anna hadha al-mutakallim wa wannan fa iblis ne kar kar ya biyo ta wajen aya kuma yanzu yanzu ya same ka dan za ka iya biyo ta ko ina mutum baka same shi aka ka biyo ta wajen aya kuma yanzu yanzu sai ka same shi nan wajen duka baki da adullahi makiyin Allah ne faraja ayyuba sai ayyuba ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamdallahi ya gode wa Allah wa radiya bi hukumi ya da hukuncin Allah falamma lam ya'tul bi yayin da iblis ya ga dai bai yi wani amfata tasiri a nan ba ala ya rabbi sai ce ya ubangiji sallitni ala jasadi to yanzu tsora na akan jikin ayyuban kuma fa sallatahu ala Allah ne da kana sallata ka fa na faka fi wa ya zai samu ayyuba yana sallaye musa ta hancinsa ya musa ta hancin ayyuba فأتاه مرض سيرش الله في أيضا أيوب كأن نارا دخلت iskar iblis na ya zama kamar wuta ta shiga tsakanin tsokar jikin annabi ayuba da kashinsa tsakanin namansa da fatarsa ta tara fiye hukkatu sai zama akwai kaikayi da susa a jikinsa tara ya kukucin da ya zama yana susa yana susa abu kaman kanzuwa inda su tsaron kama wayannan nau'in ko canda inda wayanda muka faɗa ne kwacin dusta dusta wannan nau'i na rashin lafiya fara ya hukuncin da ya zama yana tsutsar fatarsa a ta ya hukumin idarata har sai ya dau duke ya goga da abu amma libafin libafin a ta kwakwala su yake ko za mu mutu ka a kare mana irin wannan allura ta kwakwala su yake Allah ya kiyaye waya hukumin hadisi har ya kai da karfe ma yake so sosa jikinsa alayhi salatu wassalam hatta ta mazzaka jildahu har fatarsa ta kekeci ta kekeci wata mazzaka la'amu namansa ya kekeci wa tara fihi natun kuma wari da ruwa jikinsa duk yana zagwayewa yana zagwayewa hajarahu nasu ai ba mutane kowa ya zura da gudu ba ka ai kusa da shi ma bari a je a ɗau cuta duk baki ɗaya jami'an wata rafu suka bar shi wa aka raju sai ratu wai ma a zauna da shi gari ɗaya wannan bala'i ne a kore a fita da shi wa aka raju min da suka fitar da shi daga gari ma wa ja'alu qaridan balad aka ga aka samu tashi shara aka yar da shi la yajlisu ma'ahu illa zawjatuhu ba wanda yake zama da shi sai matarsa rahmatu binti ibrahima bina yusufa ko a farasima shine ne kila da yaransu a farasima da larabci ko ibrahim faɗa da jami'a mali ya rasa dukiyarsa lan yankari da wuce ba shi da komai hadi zaujatu hiya allati tas'a matan nan ta fi take tafiya kulla yawmin kullum fi talab ma ya'kul wa ayuba neman abin da zai ci ta yake aikatau ta dan samu abu ta ci shi ma ta kawo masa maka su zalika talatan kila shekara uku aka yi haka aw sab'a ko shekara bakwai aw samani asharata sanata ko ko shekara goma sha takwas wannan shi hadisi ma ya zo da shi Allah ta'ala Allah shi ne masa فأجزت المرأة حما تنن تغجيا عن جميع ما كانت تقول به دع أول تكي تأيينسا من الأسباب ندق سببين في يوم من الأيام وترانا ذهبت إلى السوق تتفكى سوا تطلب له طعاما تنا نما ما أبنشي فلم تجد شيئا فسامو كما فأتى أحد وليظلمتا قال لها إذا إذا تبيع لي شيئا من شعرك سيدك في يوم دون أبو نقاشي فقد أشياء من شعرها تنكي وأنا أبو نقاشي إذن زنفان قاشي wannan kitso bai zubowa wa ba'atu lahu ta siyan masa wa sharar da amal ya aiwa ta sai abinci ta ka aiwa ta kana laha sai annabi aiwa ya ce ita hazal mushtari wannan abincin da kika siyo ta kana laha mushtari wanda ya siyan mata da abincin dama sun san ta sai ta ita zaujiki mijinki din nan inna ma abada rabbas samai abin da yasa ya bauta Ubangijin sama gashi na Ubangijin sama bai ji kansa ba duk bala'i ya same shi da an ya bauta wa rabbul arzi Ubangijin kasa da mu muke bauta duk ga kuma ka a kasa a duk ga Ubangijin kasa ya bari ya tafi wani na mashi rikici wani rabbul sama'i zai je zai je ya buga ga bala'i dan ya same shi rabbul sama'i ma ko kallon sama baya yi duk ga baki da ya sama yanda zai kaga ne ko dama wai ba wata layi ne ke samun bayan Allah ba irin wayannan maganganu shi ke tsani ya kai inda zai faɗi wata magana ya tunzuro ya tunzuro zuciyanka lai ka zuru kuma illa azai azan dan to jin ka ake wala ta kuma wannan minan lazina wuce ya kuma lazina ashraku azan kasira dama azan jin ta ake cutar baka da ake cewa zama shi mu cutar bayan Allah fali hada wa qati man dan haka abin nan da ya same shi ya same shi fa atakila to kuma ga kafan mace duk da dai ta san dai wannan zancen banza ce shi ya gidan annabta ce fa ta ila ayuba ta zuwa ayuba wa ayuba kana ma shiddatil hali annabi ayuba tare da tsananin abin nan da yake ciki la ta ti bi da arun ba ta zuwa mata abinci illa ta ala sai ya tambaye ta min aina haza kai na kika samo shi ya aka ya aka saboda tsabar tsantsenin annabawa to hatta yake kana annabi halala har ya tabbatar cewa halal ne فلما أتت هذه المرأة يعني ده أن المرأة ما تنظر sa'ala sai tambaye ta min aina haza ba kai na kika samu wannan abinci aka barar sai ta bashi labari anna haza a shi an min sha'ariha ai gashin da tafiya wa anna ahadan nasaha kuma wani yayi mata nasiha ba ya ce ta zo ta gaya masa anna zawjiki abu da rabba sama ubangiji mijinki yana bauta ubangijin sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ya kunna kawai sa kashe daga baya ba shi ba ba alhamdulillah to ta gaya masa bayan ta gaya masa gashi ta tafiyar min sha'ada wa anna ahadan ko ta gaya masa wani fa yayi min nasiha gashi na zo in gaya ma ya ce min anna zaujaki mijinki ya abudu rabbas samai wa yatufu rabbal alamin yana bauta ubangijin sama ne ya ban na kasa ai fa shi kenan fa annabin Allah ya fushi duk da wani annabi ayyuba ya fushi in ta na amina ta aisu abincin ba zan ci ba kuma ni za ki zo ki ga an bauta wani ubangiji ki ashe mahaukata ta ina san kina da hankali in ga baki da wallahi sai na miki bulala dari Allahu akbar a cikin wannan hali ko ya zai da sai na miki bulala dari haka da ta kalli mushi a haka ta so ya hakuri an gama yanzu wannan abin shi bari je nemo ma wani abun kuma kam kan je ka nemo ma wani abun kuma ya ce haka da ta kalli mushi an haka kam je ka nemo ma wani abu وفي ذلك الوقت a wannan lokaci kuma marra ba'adu min al'adai to wannan fa duk waye karshen ma lamari ne an gama waɗannan shekaru kuma ka san kuma Allah ya ka sababin kuma wani abu zai faru sai wannan Allah ya ka kuma sababin zai warke wa fi zalika alwaqti wannan lokaci kuma da kafta a cikin wannan abu marra ba'adu min al'adai wayansu daga cikin makiyansa kuma suka shirya makiyan ayyuba biyu wa saru shi mituna alai kuma suka yi mata dariyar gangan ku alai mata dariya da da ya dame mu da wai shi wani annabi kaza kaza kaza ne yanzu Allah ya darabe da suka kuma ji mun huta ba kuma ma yan ta kan zama yake ta kan zama yake wa shamatatul a'da'i dariyar makiya ashaddu ala awliya illahi tana da tsanani a zuciyar waliyan Allah duka da suna hakuri da abubuwa da annabawa daga waya a wani zama ba ka iya annabawa da wani ba ka iya daure dariyar maki dariyar maki min kulli shayin daga kowane abu falan ma sami abin shama ta a dari yayin da ayyuba ya ji wannan dariya ta makiyarsa dinnan alama min Allah tabaraka wa sai ne ma daga Allah anni ma san ya zuru Allah tsanani ya same ni ya shafe ni wa anta arhamur rahim da kai ne mafi jin kan masu jin kai ra'al adaba ya kula ya kiyaye ladabi fi du'a'i a cikin addu'a kaga ake so zaka addu'a ma kuma kai kiyaye ladabi kai ma kai wa Allah ladabi a ciki duk abin da zaka gaya masa ya sani to kai ka faɗi hikima in ba zaka iya mu faɗi addu'o'in Qur'ani ga suna ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا kuma iko Allah Allah ya sa mana din ba wani hali da zaka shiga sai akwai wani hali da wani annabi ya shiga ya faɗi wata addu'a ga shi nan in zalunta kanka kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in cutacce rabbi inni masani yadur wa anta arhamur rahim in kowane irin hali ka shiga ne akwai wanda ya shiga da in makiya ne suka baka tsoro suka baka azun Allah wa ni'mal wakil ko ko fawuza amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ko ke Allah sharra ma to duk dai gashi nan kowane irin hali ka shiga Allah ya bada wani misali na wani bawan Allah da ya shiga irin wannan ga abin da ya roƙa a cikin Qur'ani. To, shi kenan ya yi wannan addu'a ya kula da ladabi dan ya lubra ba a shiga shi ya ce a ɗauke ba inna ma ƙara ya ce da Allah kai masaniya shakawa Allah wannan tsaron ya same ni a cikin ya ce tsaron ya sami makar ya zuru an da al'amur abin da ya faɗa kenan hatta jamna lahu ubangiji ya ce sai muka amsa masa du'ahu addu'arsa alim Allah Allah ya san ma fi dunni hadal kalam abin da yake cikin kunshi a cikin wannan magana ya sai yanzu ayyuka yayi ladabi yayi komai ma'ana kaza kaza kaza ya same ni rabbi inni masani ku ga ko me ya same ka rashin ladabi ka faɗi wannan dai ko ma me ne Allah ya san yana cikin wannan shi kenan fasa jamna lahu sai muka amsa masa alim Allah ma fi dunni hadal kalam Allah ya san abin da yake kunshi cikin wannan magana من الشكوان da kai kara wa talabi da nema wastajaba du'a sai Allah ya karbi addu'ar da fa hmm fa kashamna ma bi فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر sai muka yaye masa kuma muka amsa addu'ar sa fa kashamna muka yaye masa ma bi abin da yake tare da shi min zurri na daga wato kunci dina na daga cuta wa ate min zurri na daga cuta وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا wa'adin lahu muka ba shi ahadahu iyalinsa ga baki da kuma Allah ya ra- Allah ya ba shi lafiya za mu zo kuma Allah ya ya dawo masa da 'ya'yansa, Allah ya taso 'ya'yan. duk da wannan sun suna lahira shekara wajen goma sha bakwai Allah ya taso da su Allah ya taso da su a zukura mazaje din kullum walƙina ta da mata yakin a hayahumullah Allah ya raya su wa mislahum ma'ahum da irin su tare da su wa kana al-auladu salatatan ‘ya'yan nasa uku ne, au saba'atan ko bakwai, raja'u, dukkan sai suka dawo, kullu wahidin raja'a ma aikin lau, kowa kuma ya zo da wani ɗan uwa daga lahira shi ma duk ɗan ayyuba ne kuma. Allah ya aiko mata wani suka wuce ‘ya'yan ma duk gashi nan duk nasa ne. Raja'a ma aikin lau, ma kana zahabu da kuma bai tafi da shi ba, amma da wani wannan ba a ai ɗan uwana ne kuma Allah ya ce mu tafi duk ‘ya'yanka ne. Tabaraka wa ta'ala ina zuwan Allah. Rahmatan min indina wannan jin kai ne daga wajen mu.
واستجاب دعائه Kuma wannan gargaɗi ne ko kuwa wa'azi ne ga masu ibada ga masu bauta mana wa'azi ne ga masu ibada na zala jibril alayhi salatu wassalam ya kai wannan ƙara sai sai na jibril ya sauka wa qala lahu sai jibril ya ce da shi urkul fi rijlika shi bugi ƙasa da kafarka bugi ƙasa da haza muku tasalin ga abun wanka nan baridun ne sanyi Allah ya sako ma da shi haraka da birijili sai mala'akai annabi yaqub ya shura kafasa fana ba ainani sai idan ruwa guda biyu suka bulbulo ainu ma'in haratu ruwan zafi wa ainun baridatin da ruwan sanyi a ƙara lahu sai jibril ya ce da shi ishirin min al-ma'il barid sha ruwan sanyin nan fa shariba sai ya sha fakare da min badani kulli illatin dukkan wannan cuta ya tafsa daga cikin sa sai gaba gida in ta sirbilan haratu in wanka da wannan na zafin fakta sala sai ya wanka faraja kama kana ayyuba sai ya koma kamar yadda yake da kai ya fi dama kyau ya fi dama kyau wa kana min ajmalin nas ya kan zai daga cikin mafi kyawun mutane sai gashi ya dawo da jannan nasa fa ahyallahu iblahu Allah ya taso rakuman nasa wa bakarahu da shanun nasa wa ganamahu da tumakin nasa sai Allah ya taso mar da su wa ahya auladahu Allah ya raya mai iyalansa kuma mislahum ma'ahu da irin su tare da su yana da yana da fili yana da fili da yake shanya hatsin tsari ya yi noma yana da filin da yake shanya hatsi filin da yake shanya dawasa alkama su da filin da kuma yake shanya kuma kayan gona su tumatir su ba ya duk wannan da kayan miya kuma duk inda ake baidar shi ne wajen shanya abubuwa yana da wayannan filaye Allah ya hori kuma girgijiya da rote ruwa inda yake shanya hatsin nasa girgijiyar ruwan zinari da aka cika shi da zinari sai aka cika shi inda yake sanya kayan miya kuma aka zo ake ruwan azurfa da aka cika shi da azurfa duka suna to Allah ya wara wannan ko wato wa ahya aulada wa mislahum ma wa amtara lahu min azab Allah ya mar ruwan zinare fi bai dari a wajen shanyar abin kayan abincinsa allazi kana yashuru fihi samarwa inda yake shanya dabinansa nazarar sahabatun girgije ta sauka tunziru zahaban tana ruwan zinare fakar hatta tala albaidaru har sai da wajen shanyan nan ya cika min tanani na daga zinare da azurfa wa ba'da zalika yanzu kuma ya ga wannan irin alheri da Allah ya wa ba'da zalika ba haka kuma khalaqa Allahu zahaban sai Allah ya halicci zinare ala suratul jarad abu ta sura fara kaga dan goyon da yake tasowa fari suka daji duk gaba gida sai Allah ya yi fari kuma nan zinare duk gaba gida ga sunan kuma sun taso masa kuma annabin Allah ya dinga musu yana kujewa yana tsarawa ya dinga musu yana kujewa yana tsarawa ko yawa وبعد خلق الله الذهب على صورة الجراد يدير حوله ينا تاشي فيعرضه النبي يدير ولا النبي أيوب يدير كاما ويجعله في جيب ينظر حتى الجوب واسمها لا تارى يقول في الله يما وحي أما لك جنا يرضو أيوب duk wannan wajen shari'a din nan da na cika ma shi da zina sai ka kama wannan sai ka kama wa'annan kuma zinarai na fara din nan an haza Ala sai ce ya Ubangiji la gina bi an baraka wannan albarkar ka ce Allah ba za mu ga albarkar ka mu gane ba Allah kuma ka ba mu wannan albarka barka Allah sallah ka kiyaye mu daga ibtilai a ga yadda aka sha wuya ni ga baki da Allah ya dawo mana da duk alkhairai buɗa mana duk alkhairai ya kiyaye mu daga dukkan bala'i barka Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam farda atil ma'af shi kenan mata tun ba ta nan ta shiga gari ko ta tana neman dan abin da za a ci ba da arziki nan kuma a gida maya maya ba har da asil mar'atu fa tarat mar'atu an ayuba ta dinga duba ayuba ko kullama marra bi hadha rajul da duk lokacin da wata shige shi kuma ya shi yana kallon ta ya ga dai a za ta gane duk da wata shige da shi wa wata alatu laysa bi illatu ba wani ciwo ala halatin dalilatin ga hali ne kyau la ta alihu ba ta ta gane shi ba ta dubu tana kewayawa ta abu wata jibu ta tafi ta dawo hatta ta alaha man sallu ita da ke baiwa Allah wa ke nema ne awala tuskinu wani bawan Allah mara lafiya da yake kwanta a nan wajen bawan Allah mara lafiya da yake kwanta a nan wajen tarantu na yanni yanzu na tafi na bashi na shiga gari falan ma ta'ammala yayin da ya takula kaga kuma yana murmushi yana dare azuma an da zuka kallin ma ayyuka san cewa kuma ayyuwa ne wa ka'ada alai ta afka masa ala alhamdulillah godiya ta daga Allah wanda ya tafiyar da bala'i zahaban bala'i ya tafiyar da wannan bala'i a tallahu bi khairin Allah kuma ya zo da alkhairi hadha ayyub wannan shi ne annabi ayyub alaihi salatu wasalam min ahli maqami sabr shi yan yan maqamin hakuri su yan hadarar da al'ada yan maqamin hakuri ne wa shukuri da godiyar ma zai gaba ki da jami'a Allah ya hada ma zai gaba ki da li'annahu tudiya domin an jarrabe shi ta kabara sai ya hakuri wa uqiya aka ba shi kuma fashakara sai ya gode aka ba shi kuma sai ya gode shi an yi shi saboda yana nan a haurani ta suriya yana kasar siriya yanzu wurare da yawa dai ana cewa karuwar da ne amma dai ya fi dai garin da ya rayu shi da siriya da rijiyar da kabarin matar da wani suna nan duk gaba ki da da nasa yawa wannan shi ne annabi yusuf ayyuba alaihi salatu wassalam وإسماعيل وإدريس وذا الكفل واذكرك عن بتي اسماعيل النبي اسماعيل عليه الصلاه والسلام وقصه صبره da kissa hakurin ta shi ma alal zarar a tsayanka da aka faɗi wannan mai hakuri ko da aka Ismail aka raba shi gaba shi da ba wani ba zamani da ya cika ba ba kusa ba ba wai Allah da dama Allah da waraka ta zai faɗa dukkan su masu hakuri to shi ma annabi Ismailu ka ambace shi dan shi ma an jarabe shi da yankawa kuma yayi hakuri wa Idrisa ka ambaci annabi Idrisa alaihi salatu wassalam wa zal kifli ka ambaci zal kifli كل من الصابرين dukkan su wa'annan da muka faɗa suna daga cikin ƴan hakuri وأدخلناهم في رحمتنا mun shigar da su fi rahmatina cikin rahamar jin kanmu إنهم من الصالحين dukkan suna daga cikin managartan bayan suna daga cikin annabawa sai zai zo zanci filin nan ne wayan sun ce annabi ne tunda aka kashi cikin annabawa da kaya cikin gaba gida wasu sun ce a bawan Allah ne wanda bayan annabi shamuli ya tsufa shi annabi shamuli ya ce wa zai gaje ni na tsufa ne ko ba a naɗa wani annabi ba to wa zai gaje ni amma ya yi abu wajen uku ya dinga yin azumi da sa- da rana kar ya ci ya dinga yin sal- sallah da dare kar ya bacci kuma ya haƙuri kar ya fushi in wanda zai gaje ni sai ya ga waɗannan abubuwa guda uku azumi da rana sallah da daddare har gari ya waye sannan ko in ba laifi da rana ya yi tabbacin sa bai dame ni ba sannan kuma kar ya fushi duk abin da ya faru sai annabi shamil ya ga in mutum ya yi wannan to zai iya ɗaukan shugabanci to sai zulkifil ya tashi ce ni zai iya annabi zai bai magana ba gobe ma ya kuma faɗa tun bani isra'ila ba wanda ya ce zai yi shi wannan ramamai da ya kuma tashi ya ce shi zai yi annabin nan da ya yi shi har rana ta uku ya kuma tashi zai yi kenan ɗauki shi kenan kuma ikon Allah ya ɗauka da cikawar mukami abin da yake nema to shine Allah tabaraka wataala ya sa masa wanda ya wato jibinci lamarin wannan annabi kuma ya cika ila kuma ya jibinci lamarin mutanen sa duk gaba ɗaya jama'an sa duk gaba ɗaya bawan Allah ne. ya jibinci lamarin su ya tsaya musu da lamarin su ya zama musu alƙali ya yi musu hukunci da adalci da kaza duk gaba ɗaya to Allah tabaraka wataala ya faɗi kissa Isma'il alaihi salam kuma ya faɗi a gurinsa wannan zancen yankawa ne kisa annabi ismail alaihi salatu wa salamu ne shi ta kisa annabi ibrahim alaihi salatu wa salamu cewa sarkin misira kamar yadda muka faɗa bayan ya ɓace saratu sabida kyanta an ce annabi yusuf din nan jikanta ne kyan saratu allah ya tambar wani abu daga ciki annabi yusuf alaihi salatu wa salamu saratu nan ‘yar babban annabi Ibrahim ce, ana kaman abokiyar wasa ce ta annabi Ibrahim, wannan wata faɗa. Wata faɗa kuma ita ma ‘yar wani sarki ne na wani gari a cikin yawayawan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim zai tarar garin ana ta rikici da ita ita da ubanta. Sarkin ya ce ta yi bauta gudu ta ce ita kuwa Allah ba ta bauta wannan abin da bai shi ne gani ba. Bata san dai kowa za ta bauta ba dai amma ita wallahi ba ta bauta ko wannan abu ba. A nemo wani abu da ba wannan ba rikici ya kaure da umar karaka annabi annabi ya ce wannan yan uwa ta ce mai tauhidi wannan yan uwa ta ce dan haka yace yan uwarsa ce ma'ana yan uwarsa ce mai tauhidi irin nasa daga Allah da namiji ne annabi ne zai zama ko kai zama wata kudu ba kan da su annabi Ibrahim ya aure ta ita tsara su dinna so da ba ba tauhida ba mu da kai da zamu yi ita ba da haka ba su ba shi ta ba to wannan kenan ita ce samar to suka zo misira a yawai awon annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hijironin nan da gari sarkin misira na wannan lokaci ya ganta ya kwace ta ya kwace ta to an ce Allah ya mayarwa da annabi ibrahim gidan sarkin gaba ɗaya kamar gilas dan karye wata tuhuma yana ganin duk abin da aka yi sarkin ya yi yadda zai shafa jikinsa sai ya kame kawai ya faɗi har yace da wannan mai sihiri ce aka masa kuma malaman fada suka gaya masa kuma ba mai sihiri ba ce mijin nan na tafi da dai bai tafi da addinin nan na ba amma ya ce shi annabin Allah ne ana sama tana kare shi duk gaba ki da baiwa Allah ce to sai sarki ya mata kyautar baiwa ita ce Hajar baba annabi Ismail sarki ya ba ta kyautar baiwa ya ba ta alherai da yawa ya ba annabi Ibrahim din ma dukiya mai yawa ya ba wa annabi Lot da yake tare da shi dukiya mai yawa kwarai da gaske sarki an su Allah haka suke masu alheri haka sarkin ne tsara muku ofis ma shi ma haka ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya mai yawa da dukiya da kom na tazakari da abubuwa da irin wannan da likita da alfadari da abubuwa da yawa sarkin Misra ya aiko masa da Mariyar da Sirina da Mariya Tintaddiya wa'annan bayi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike Mariya Tintaddiya ya ba Salim bin Sabit Sirina mawakinsa ya ba mawakinsa Sirina ya ga baki da shi Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi amu ya yi wanda yayi ma diwani aure don mai diwani yana kan ta sai ce karanta ya baka mace ta duniya ma zai baka wurin da yake radiyallahu ta'ala anhu sai ya baka mace na duniya ma zai baka hurin jini ma da karanta ba ga manzo Allah ya wa asani bin sabit din sa shi ma da diwanin sa ko ne ma da yawan mawaƙe manzo Allah ya bashi sirina ya dau bohol gidan ruwa jibi dai biri ha jibi dai tsananin rashin ruwa irin na wannan zamani amma manzo Allah ya dau gidan ruwa gaba ɗaya ba shi duk gaba kiya sallallahu alaihi wasallam to haka sarkin misra ya ba ya ba annabi Ibrahim wannan shi kenan Saratu din nan har ba ta aihu ba, shekaru wajen nawa ba ta haihu ba annabi shekara wajen tamanin da wani abu annabi ibrahim ya kusa ɗari ba ta haihu ba sai ta wasu ibrahim tun da ban haihu ba kaga bai wannan ta da sarki ya bani na baka ita na baka ita shike nan ba Allah nan da nan sai ga bai wata yi ciki ai fa ita kuma ta gani ita ma ta zama mai gida kawai ta zama uwar da ke baki haihu ma gaba ɗaya zama mun ɓace gidan mun ɓace gidan duk gaba gida to ba zai ta tsaye da tsarar su abubuwa to hankalin tsarar su ya tashi da kuma kishi kuma ya taso to har ta gaya wa annabi ibrahim alaihi salatu wa kaga hadara ga abin da take wa ta annabi ibrahim ce dama bai waki ce ni kyauta ce ka bani kuma yana da rarrashin ta yana lallabata na mallaka miki na mallaka lamarin ta gare ki ki mata hukuncin da kika ga dama to hadara ya ji tsoro ya za a danka danka da hannun duk da dai uwar gidanta ce duk gaba ki da sai ta ji tsoro sai ta gudu sai mala'ika ya tare ta ce kake tsoro koma koma ke dinnan ke dinnan babba ce a wajen Allah kuma za ki haifi ɗa sunansa Isma'il sunansa Isma'il ɗan nan da za ki haifa zautacce ne ga jama'a ba wanda yake da hannu a kansa bautar ce kamar dabbar daji wanda ba iya karkawa Allah bai sakare ta ba Allah bai sakare shi ga jama'a ba bautar ce ne ba wanda yake da hannu a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi sarauta da iko da ni'ima da jama'a da mataimaka da mulki akan jama'a da Allah ya ba shi wannan da Allah ya ba shi wannan sannan duk wata ni'ima da duk wata albarka da jama'a suke tare da ita albarkacin sa ne kuma zai mallaki duk garuruwan ƴan uwansa wannan ita ce bishara duk malamai sun ce wannan bishara lalle ta annabi Isma'ila ce amma ta jikarsa ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi Muhammad zamtacce ne a cikin ƴan uwansa maka duk sai da yadda yake da suna ya yi wa alkafiruna duk duniya kuka akwai zuwa da ta haka duk sai da ya haka sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ba shi sarauta din ya ba shi iko din ya ba shi ni'ima din ya ba shi jama'a din ya ba shi mataimaka hatta shi kama dukkan mu wannan mataimakan ka ne sallallahu alaihi wasallam hatta shi kama kowa ma ansarun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan da aka malamai suka sannan kuma duk wata ni'ima da aka gani albarkar waye albarkar sannan kuma duk Allah ya mallaka masa duniya duk gaba kida duk Allah ya mallaka masa komai wannan malamai suka ce wannan bishara da mala'ika yawa hajara dinnan bishara ce ta Isma'il ce amma kuma ta jikansa ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma wa bashara Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam Allah yawa Annabi Ibrahim bishara shi ba Ibrahim ka yi hakuri eh a san dai yadda za a gyara a wannan fa ba wasa ba ce ba ba duk da baiwa ce ba ba babba ce ta tana da albarka za ta haifan ma ɗa mai albarka wanda za mu yaɗa zuriyarsa har ta cika duniya har ta cika duniya zuriyarsa kuma za a haifan masa a cikin zuriyarsa za a haifi ‘ya'ya goma sha biyu masu girma masu albarka. Zan sanya shi shi ne shugaba ga dukkanin al'ummar duniya shi wannan ɗanaka. Ku har za aikan wannan ma malai sun ce bishara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bishara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ‘ya'ya goma sha biyu a cikin wannan zuriya da bazala da aka yi wa annabi Ibrahim cewa annabi Ismail da zai samu malamai sun ce su shi ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Abdul Malik bin Umar ya rawaito shi daga Jabir bin Samurata hadisi ne ne hanyoyi da ma'anoni da kaza kaza amma yana daga ciki dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yakunu isna ashara amira za a yi sarki goma sha biyu a cikin al'ummar nan tawa summa qala kalimata sannan da ya faɗa sai laraba su suka ji bare ƙuraishawa sai suka ji daɗi suka yi fassara da ƙuraishawa suka ji daɗi shi ne rawaito a daidai ta sani da wannan hayaniya da suka yi ban ji na ƙarshen ba me ya faɗa sun maƙala kare wata sannan ya faɗi wata kalma lam a amma amma ban fahimce ka ba fasa alto abi kai da muka da gida na yace baba ni ba na ji annabi ga abin da ya ce amma kuma da shi an yi kabbara an yi kaza ban gane me yake na gaban ba ala sai baban sa yace ya ce kulluhum min quraishi dukkan su daga quraishawa ne shi su waɗannan shugabanni dukkan su daga quraishawa ne to wannan ya zo a cikin bukhari da muslim da dukkan masu wa riwayar ahmad ibn hanbali kuma la yazalu hadha al-amru qa'ima wannan lamari din nan ba zai kushe ba yana tsaye lafiya kalau ko na addini din nan yana tsaye lafiya kalau wa fi riwayatin a wata ruwaya kuma azizan mabuwayi hatta ya kuna isna ashara kalifata har sai an yi kalifa goma sha biyu kulluhum min quraish dukkan su na quraishawa da shi kuma Ahmad bin Hanbal ya fito to an fitar da shi da wannan hadisi ya wahalar da malamai wajen fassara yana da cikin hadisai mai yawa da ya wahalar da malamai wajen fassara suwaye wa'annan kalifofi goma sha biyu kuma haka mala'ika yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bishara cewa a cikin ayin isma'il za a samu shugabanni goma sha biyu to shine aka ce wannan bishara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam su haye wa'annan to yan suka ce da kalifofin nan guda hudu yanzu ga kalifofin nan guda hudu ga sayyidina Hassan Kaligo na biyar a ciki ga Umar bin Abdul Aziz na bakwai na shida a ciki to ina ragowa to suka ce ragowan nan ta iyawa ta shi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala duk zamani ya kawo wani wani mazamani ya kawo ɗaya a ciki mashuri wani zamani ya kawo ɗaya a ciki hatta shi kyama zai zama sha biyun nan sun ha wani suka ce mini ana nufin a zamani ɗaya ana nufin a zamani ɗaya za a iya samun goma sha biyu kaga ga misali zaman ga Abdullahi bin Zubair ga Abdulmalik bin Marwa ga waye ga ga kaza kaza to wai ji ba faɗi haka nan kuma shawayan goma sha su ma suka samu shiga suka ce a duk ma ba haka ma ake nufi ba ana nufin zuriyan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanda hadisi ya zo wanda Allah ya muku sanin cewa ya an gidansa ma'ana wannan ba wai muke ba su faɗi daidai ba kowa ra'ayin ta yake faɗa kowa so kowa so yake in ya gama shiga ya shiga kowa so yake in ya gama shiga ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sarki goma sha biyu ko ko khalifa ko dukkan su quraishawa quraisha ba quraisha wannan ba su ne ƴaƴan Abdul Muttalib ba ma Quraisha wannan yanzu duk kabilan Makka ma tun daga Qusay ibn Kilab zai gaba da su ake cewa Quraisha duk so bani a cikin sai na Abu bani a cikin bani waye ba duk Quraishawa ne na Makka su yanzu gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim Banu Hashim amma a cikin Quraisha su ma Quraisha ne amma Banu Hashim da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk kalilofin nan goma sha biyu banu hashim ne ya ga su kure shayar su maza ko da ya ce yanzu duk kalibobin nan goma sha biyu banu abdul muttalib ne to su ma a cikin banu hashim din akwai kuma keɓanta kuma Allah ya zaɓa daga banu hashim kuma banu abdul muttalib da yawa manzala zai yi wani rabo ko ya kaza wani ya zai ci to in ka ba wa na ma ai mu ma ƴan gidan suwa ne ya za ka ana mu za ka ba yanzu akwai da manzala ce wannan kalmomi duka gaba ɗaya banu abdul muttalib ne to yanzu kuma sai banu abdul ce to yanzu ku banu hashim kuma ku matsa kurai shawar ku matsa banu hashim ku matsa mu yanzu banu abdul da kuma zalla sallallahu alaihi duk guda goma sha biyu na ahli baiti ya'yan gidana ne waye ce ce wani abu amma zalla sallallahu alaihi ce duk kurai shawar ya ga yanzu akwai mashiga ‘yan uwanmu da suka ce ma'ana ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama guda goma sha biyu na ake faɗa to wannan ra'ayi ne fahimta ce sun yi daidai a fahimta su amma kuma karatu ba yana nan bai ba su ba wurin shawa aka ce kuma duk waɗanda suka dinga mulki din nan da umawiyawan da kaza duk wanda suka da sayyidina abubakar din da ya mulki banu zuhra da sayyidina umar din da ya mulki bani atiyun da sayyidina usman din da ya mulki banu umayya din da sayyidina ali da ya mulki bani hashim din da muawiya da ya karbi sarauta kuma da banu umayya din da abbasa da kuma muawiya ya rasu da kuma marwan bin al-hakam kuma umayyawa sharri ya da suka karba sannan da abbasa wanda suka faɗa kuma bani hashim wannan kowa yana takawa mun quraishawa ne yace na abubakar yace abun nan ba laraba ba su yarda yarda daga quraishawa ba laraba ba su yarda daga kwalwar quraishawa na su yarda da saboda wannan hadisi kaga duk har kan uwan mutum su yarda da wannan ruwaya sai dai kuma suka kuka suka ce a ya gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma din bismillah ku kirga mana sun kirgo yanzu muna da wayannan yan uwan mu shi a goma sha biyu sun kirgo tun daga sayyidina Ali taho taho taho har zuwa shugaban mahadi shi ne kirgowa wannan su kaɗai ne mazhabar ce kaɗai da suka kirgo akwai wanda ba su yarda da wannan kirgan ba akwai wanda akwai sayyidina Isma'il dan Ja'far Sadiq akwai shi a ciki shi ma akwai shi a zaidiya ba su da wannan taron ba ma gaba ɗaya ba su shi sun ce duk wanda ma bai ɗauka komi ba sai ya yi ba khalifa ba ne duk wanda ma bai ɗauka komi ya mutu yadda kakar sosai ne ya rasu ba ba ya yi ba ma wani khalifa ba ne haka suke tafi to ma'anan wannan magana ba wai dan ayi zuwa bane wai dai mu zauna wa ayi ba wanda zai zaki wani in sun ce a halin sunatu kun kasa faɗansu iya kuma dan ayi da muka faɗa ai ba ku iya ba kowanne ne ya ga a cikin naku ba in su ce amma ai ga babbar jama'a wanda ta faɗi goma sha biyu to ai kuma da muka faɗi goma sha biyu ai yau na sha biyu bai shiga ba kun ce sai tashin kiyama su ma ahlu sunna sun ce ragowar sha biyun har nan tashin kiyama da za a cika duk dai ba wanda ya ce ma'ana duk dai ba wanda ya ce ala ayi halin dukkan mumuna to kuma akwai a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa'anda za a nada su jama'a su tara musu kukan wa'annan shugabanni da kuka yadda wa'annan duk dubai ne sai na Allah sai su suka san cewa waliyai ne su ne masu zamani ko su ne masu kaza kaza su ne wa'annan sharifai manya amma dai sarakuna masu takobi sarakunan yanka kaza kaza ga su a wa'annan waliyai su da kansu sai na Jafar ya ce tunda kakanmu sai na Hussein ya mutu a fagen dada duk wani daga cikin mu da ya tashi da zai kawo mulki zai mutu sai dai in mahadi ya bayyana shi kadai ne yanzu wanda zai ma'ana kaga duk ba su da ba wani wanda ya tsaya wa mulki wannan abu ganda galle gaskiya da ba wai kin kowa ko kaza kaza wannan dukkan shugabannin mu ne dukkan shugabannin mu ne to ba wai kin kowa ba to wa'annan su ne ba wani wanda ya tsaya da mulki ko ka bayan Allah ne a cikin bautan Allah su da kaza sai dai kowa yana son su yana kaza kaza amma duk suna ƙarshen shugabanni duk gaba kida to wannan shi ne magana wa'annan kuwa kalifofi ne duka wa'annan suka ce a ana nufin kalifofin banu umayya ake nufi ai to ai in su din ma ake nufi ai sun sha uku ne suka ce a cire marwani bin haka sai dai an cire marwani bin haka to sha biyu sun sun ba to su ɗan uwan mace aka ji zuwa nan masu kai ga wanda zai kashe kaso dama shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam wajen juma'a duk wanda ya bar juma'a falahu imamu adilun aw ja'iru istighfarun bi azza shugabanci ba ba ba sharadi ne shugaba sai ya zama mai tsoron Allah shi a kansa wannan tsakaninka ne da Allah ya zama dai mai adalci ga 'yan ƙasa da haka shugabanci yana tsayawa da kabuli amma zai tsayawa da azzalimi ko musulmin ne ko kabuli kabuli na san tsakaninsa da Allah amma in yi adalci ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan hadisin dai da akwai maganganu a kansa yana godiya ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya taso da shi an haife shi a zamanin Kisra wani mai adalci ba wannan kitila da sahabbai suka yi zamani da shi a haka kaza kaza ba akwai sarauta ce haka amma zamanuka da yawa to sanin wannan abu yana wajen Allah mun girmama dukkanin wa'annan shugabanni sha biyu da shahidai suka faɗa duka ba mun girmama su yarda da su mun girmama duk abin da wa'annan malamai suka faɗa na zamani da abu shi ya fi ma a zahiri shi ya fi ma a zahiri kowanne yana da hanyarsa wannan shi ne bisharar da da kala a wani wanda zai cika da bugudun ya ce ko kuka yadda mu yadda kun mutane ahlus sunna suka kasa tattara ba sai ka tattara su ma dai ban tattara ba har yau ba na sha biyu ba baki daya an ce a gishi amma yana koyar rabbi Allah ta'ala an kaza kaza to ma'ana ma'ana dai babu kanka kaza duka baki daya wannan shine maganto a cikin ayan annabi Isma'il dinnan da to kuma duk cikin ƴaƴan annabi Isma'il ba larabawa ka kaf ƴaƴan annabi Isma'il ne duka baki daya ma'ana bi har yau ba wanda duka ne an ce wannan bishara ta tabbata a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yayin da Hajaru ta haifi Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam kuma abu ya tsanani har Saratu ta yi rantsuwa ga Allah sai ta sai ta yanke mata gaɓoɓi guda uku sai ta yanke mata gaɓoɓi guda uku annabi ibrahim ya ce to yanzu yanda za a yi ku huda mata kunne huda mata kunne ɗaya ki huda mata wannan kunne abu wata ruwaya ki ɗan yanke wani abu kaɗan daga gaban da kaman kaciya da ake yi da ya isa rantsuwar ki ta karu to abu dai ya zafi Allah da ya ba shaka ga Ibrahim ɗauke su da kasar da su ɗauke ta sannan Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ɗauke Hajaru tun daga Baitul Maqdis dan a boye ta aka to sai da aka zo maka. Tun daga Baitul tun sai da aka zo maka. Ita ce farkon wanda ya damara ta jage zar zannuwanta wai dan ta boye hanyar da suka zo ba kan tsarar ta biyo ta. Kan tsarar ta biyo ta. annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da wahayin Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da ita inda maka take yanzu inda ɗakin Allah yake Allah ya ma wahayi nan ne ɗakin Allah yake zo ka kawo ta an kore ta daga wani gida zo ka ta ɗaki na ni zo ka ta ɗaki na ni kofa Allah ta ma kofa jali yawa in wani abu ya muri da sai wani abu to an kore ta daga wani zo ka ta ɗaki na kamar Allah yana gaya ma haka yanzu kenan annabi ibrahim ya ɗauko su da ita da annabi Ismail da ƴan salkar ruwa da salkar dabinansu da ɗan abin da aka ka zo har suka zo maka. Annabi Ibrahim ya ajiye su gindin cikin Ka'aba. Akwai dai ƴan jigawa cikin ƙasa, a cikin kwanan akwai ƴan jigawa. Allah ya tarar da shi wannan wajen nan ne ɗaki na rushewa ya yi. A ce sa nan. Annabi Ibrahim ya zo ya ajiye sa nan. Alayhi salatu wassalam. Shi kenan kawai ya sallama ya biya. Zai tafi. Ibrahim Ibrahim ta kira shi, Ibrahim Ibrahim bai wayo ba, tsautsayi kuma, sauta. Allah ne ce ka zo ka ajiye ma'ana ko kai ka zo ka ajiye mu don tsarar ta ce ka za ka ba. Shi Allah ne ce zuwa ta ci ita biyan ka. Ba zai wulaƙanta mu ba, kam gaban ka ita ma waliya ce. Waliya duk wanda ya zama da wali sai zama wali zai kaza kaza. Ita ma waliya ce, in dai Allah ne ce ka ajiye mu, ɗabi. Shi kenan, annabi ba ya gaba alaihi salatu wassalam sai da ya kuya daga idansu ya bar inda ba sa ganin sa yi kuma nan da ya juya kuma ya kalli inda ɗaki yake da ba kuma ya kama addu'a ya kama addu'a ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة فجعل أفئدة الناس تحوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون annabi Ibrahim ya wannan addu'a ubangiji ga wani abu na daga zuriyata ni zuriyati wani abu na daga zuriyata na zo na ajiye shi biwadin akwai da gairin zizar'in ko ya banya babu a wajen kai kai mun wahayi kace zo ajiye da ni ne sai in je wani lambu na Syria ko wani lambu na kaza je amma ga sai aka je ajiye ta Allah ko tsoro babu bare ruwa inda mai jikar mahara amma wajen fa ba kan wallasan ba ne nan ga ɗakinka mai alfarma ɗakinka yana nan ɗakin Allah ya isa ɗakin Allah ya isa duk wata ni'ima tana bin lamarin Allah ne rabbana ubangiji li yuqimu salata zan tsaye da sallah faj'al amidatan min an-nas hawa sa zuciyar mutane duk ta dinga rufo su kowa ya ji nan yake so dukkan mu sun ji kai a kowa ma wa yake dai bare ba wai bai san zuwa maka har yau addu'a annabi ibrahim ce duk musulmi yana son ya je ya kewaya ka'aba nan bare ka ga ta asibi ana ta kewayawa din nan bare ka ga kaza kaza kowa so yake a wuri da warzuku min as-samarati Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa da Allah mun yashuruna ko sa gode ma tabaraka wa ta'ala wannan addu'a duk waɗannan abubuwa da ake kawo maka dole ba anan suke ba hatta ruwa in ka lura duk gari ya yi kaga tankuna suna kawo ruwa dole ruwa da ake aka kawo shi ake illa wannan zanzan shi ko na mu'jiza ne amma kadan aka a lokaci ya dan kure jirgi da ya dauke ba a kwashi a yanzu aka gidan da an kukule fa- masu gidan ainihin masu hayan duk sun kakkashe famfar waya ga an so rigimar ruwa saboda siya suke su ma kawa suke komai komai gashi na duk abubuwa ba akwai kisa ba muna ta ba da wannan kisa mai ban mamaki da muna tare da shauki a ɗan shawun hadi a wakar mun daɗe a ɗauke kwarai da gaske shi kenan sai ya baki daga cikin mutaniyawa su ma mazaunan nan da suka zo sai ya sa musu shayi na fita na ne muna ana na ne muna ana ban ganta ba da na dawo ne shayin haka na kai ya sa ya ba na ana rashin wallahi ila annabi ibrahim lokacin da ya addu'a ila annabi ibrahim lokacin da ya addu'a kila ya manta na ana sai matar matar Allah sai ya wani ne sai la ya yi addu'a ga komai sai ko ni na je ba samu na ana ba ya je ya dariya ya san wannan hikima ce ba wai ana nufin haka an kai ta ba shikenan aka tafi dare gari ya waye gobe da yamma za ma su ce za su dawo gobe da yamma sai kuma dawa matar sai ta zo da buhun nana da ɗan dafanta mai riga shehu ya jira ina yaron nan naka ita ga shi a tace a kira mu ce ta so ka san annabi ibrahim yaro ga buhun nana na yayi kafin dama na san za su zo ni ma na fita zuwa neman na ana ina tako kofa ta kafa ta kofar gida dukkan tun da na duba na ana ce ga alaihi salatu wa salam ya zama Allah a nuna mun yi mun roƙi komai dukkan tun da na ana ce a kofa na je na ce ya ce ai na haka ni ni ma da na fita cewa na ga dukkan tuna na ana ta cika kan tuna wannan mu'jiza annabawan Allah da wannan ke nan annabi Ibrahim ya roƙa musu komai alaihi salatu wa salam shi kenan annabi Ibrahim ya kada kanta yake ya san addu'a ta karɓar ya ce ya san wahayi ne wannan yana cikin dogaro ga Allah ne Hajaru ta zauna da Isma'il yaro yana shan nono dan ruwan da suke tare da shi ya ƙare dan dabinan da suke tare da shi ya ƙare kuma yaro yana jin yunwa har nono ya bushe kuma baiwa Allah ta tashi da gudu kuma dan ko za ta ga wani wanda zai taimake ta ta tashi da gudu ta hau kan dutsen safa ta lalle ka ta lewa ta kwa ta zuwo da gudu ta hau kan dutsen marwa ba ta ga kuwa ba ta hau safa ba ta ta hau marwa daga sai da ta haka sau bakwai ba wai in an gawo daga safa a zo marwa sai an dawo safa ɗaya ba Allah ya shiga wani abokin ina babban malami kenan ya zama da wayan sojoji hajji ya zama zai koya musu aikin hajji wala sai an yi kafa ya zo kan marwa ya kuma dawa safa ya ce ɗaya kafin su gama lokacin nan duk ƙarfin nan na sojoji amma kowa ya yi cikin su aka zo ya zo ya ga zo suka wafa wai ya ake wa ya ce ai ba haka ake yi ba in an je safa an yi ɗaya in an dawo marwa an yi in an je daga safa an je marwa ɗaya in an dawo haka amma shi zaka iya sai abu duka ba gida to ta je safa da marwa ta je safa da da marwa sai da sai bakwai na bakwai zai kare akan dutsen marwa sai ta ji kamar magana ina da kanta ina da kanta ah ishuru in ji me ake faɗa kamar gautuwa sai ta ji ga sai mala'ika ta ni ne nake miki magana zo ga ruwa a inda kai yake mala'ika jibril ne sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo ya tafi inda zanzan ya ce yanzu ya shaka da kafarsa shi kenan ruwan zanzan ya ya bullo kila kuma shi annabi isma'ilin yaro yanda yake turzawa kafarsa sai ruwa ƙarar ruwan ta ji ruwa ya dinga bullowa da ƙarfi an ce wannan ruwa na aljanna ne na kausara ne shi to ya aka yi na aljanna ne amma kuma ba shi da daɗi zarfi da ita saboda ya biyo ta teku ta ta baharul muhit ya yi wata tekun gishiri da kaza kaza Allah ya kashi na kuma Allah ya haka ne dan ya ga mai sha dan ibada da abu ne ba wani da ya ne kaza dan ya ga mai sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munafiki zai cika cikin da shi abu shawo ya man sallallahu alaihi wasallam ja ya yi an ta munafiki zai cika cikin da sai ruwa ya zama fito ba ta hanci aka dinga shan zanzarina ya annabi ya ce munafiki ba zai cika cikin da shi ba sai ruwa ya zo fito ma ta hanci lawa kuwa zanzan kenan to shi kenan taro ta gani ba ai nan da nan ta ta ɗauko kuma ɗauko ko kuma ta wata dinga kamfada tana zuba a cikin abu kila kuma da ta ga ya so ma gangare ta ce zam zam da ibraniyanci zauna zauna zauna a nan shi tana magana da zauna zauna da haka ya zo a cikin hadisin abdullahi bin abbas Allah sallallahu alaihi wasallam ce yarhamullahu umma isma'ila Allah ya ji dan uwar isma'il law taraka zamana ta kale zanzam aw law lam takar da ba ta kamface shi ba min al-ma'i daga ruwan la kana zanzam da zanzam da zanzam ta kasance ainihin madina idan ruwan da zai gudu ya gama duniya shi gaba kida amma yanzu duk technology an kasa fita da shi daga masallacin sai dai a yabe shi a mota a kai shi duk inda ka gan shi iban sa ka amma dai wani a yawan technology da ango zai ja ko wani abu zai ja an kasa wannan saboda baba annabi mai da waliya ta ce tsaya na ya tsaya na amma masallacin nan za a tashi ko ina amma da nan ba zai je ko ina ba to Allah ya ba ta mu'jiza wannan ruwan zanzan mu'jiza ce ba na an yi duk turawa sun zo sun auna shi gaba ki daya an ga daga inda wajen gido uku ne idan da yake fitowa ta hanyar ka'aba da idan da yake fitowa ta kaza kaza in an fi yawan ibansa ya fi zubowa da yawa in an fi yawan ibansa ya fi zubowa da yawa shi nan mutuwa da tashi da mara shi kenan ta zauna kuma ruwan zanna ɗin nan dama annabi sallallahu abinci ne kuma ruwa ne ko shi kadai ka zauna kake sha ba za ka yi wata ba ko shi kadai abinci ne kuma ruwa ne to ikon Allah shi kadai ya rike su ikon Allah sai ga larabawan Yaman da dam ya karye musu suka wasu cikin duniya zurgo su kuma da sun zo shiga ta hanyar maka suna ta neman inda za su je kuma su zauna inda da ruwa da tumakin su da sai suka hango tsuntsaye suna shawagi suka ce tsuntsu duk inda ga tsuntsu yana shawagi in ma mushe ne a wajen in ma ruwa ne a wajen a biyu tsuntsu yake shawagi in ma dai mushe ne a wajen kasa ko ba ruwa kwata-kwata da haka a gangara a gani su da gangara su da su da rijiya da mace da yaron da kaza sai ce mana ya ifa mamaki to kai wa Allah za mu zauna ki dinga ba mu ruwa mu ko mu dinga taso nono muna baki da abinci kace ta yarda ga wani waje kan kuje duk ka faru kuna a wajen shi nan suka yi suka aika ma a je a gaya wa jama'a su ma duk an zo ga ruwa an samu ga wata mace ta zama ita ce shugabar wajen duk gaba ɗaya su su ba ta nono su ba ta nama ita kuma ta ba su ruwa na tumakin haka aka zauna adam ita ce shugaba waje rijiya ne ta adam ce daga ita ɗanta a annabi isma'il ya rayu a cikin su ya tashi da yaran su shi ibraniyancin sa ko kan'aniyancin sa bai iya ba ya zama balarabe da haka su laraba ne da suka koya akwai ariba akwai musta'ariba akwai wanda su laraba ne aslan su ne mutan yaman din da adawa daga a kusan duk sun kare an ce sai laraba duk wani ba laraba da yake kan kasa yanzu laraba dan annabi isma'il amma wa'ancan wa'ancan na asali duk sun kare yanzu duk yayan annabi isma'il ne alaihi salatu wassalam wannan kenan shi kenan gari ya rayu gari ya rayu annabi isma'il ya girma har ya isa aure suka aura mai yansu suka aura mai yansu wata rana Allah ya ha hajara ta rasu jalla nan jikin Ka'aba din nan ƴan shingenta ne na tumakinta da kuma ƴan rumfarta da take wannan hijir Isma'il shingen kamu shi da ka'aba ne ƙurayshawa da suka rushe ka'aba suka gina sun yi alƙawari da kuɗin halal za su gina kuɗin kasuwancin su na halal ban da kuɗin banza su da kansu san na banza a ciki nasu to suna ginawa sai kuɗi ya ƙare sai suka ce to in muka ce sai mun kai ta har inda take da kuɗi ba yanzu a daɗe ta a yi bango kawai sai suka daɗe ta hijir ismaila din nan akwai kamun shi da duk ka'aba in kana ciki hijir ismaila kamun shi da ka'aba kamun shi duk a cikin ka'aba kake ragowar kuma shi ne shigen hajaru babu annabi Ismail aka binne ta a nan amince Allah ya tabbata a gare ta to ba daga nan kuma wata rana kuma annabi Ibrahim ya za- ya zagayo kuma kewayar jama'a zuriyarsa kuma annabi Ibrahim ya za- zagayo ya zo ya tara hajaru ba ɗansa kuma an ce ya tafi kiwo annabi Ismail ya yana kiwo kuma balarabe ya shiga cikin daji kiwo sai matarsa ya ce matarsa ana ta ce to me abinci ku tace me abincin mu banda bala'i ba mu da komai ba mu da kaza kaza kaza dan ne kukushe ba tare ba ta karbe shi ba ka kukushe duk gaba gida sai shi to ba ne to idan ya wuce wani tsoho ya zo yana gaishe shi amma ya ce ya canja kofar gidansa ya canja kofar gidansa sai ya canja ko ya zaka na wani tsoho ya zo amma dai kusa kusa da tsohon nan sai da da yaro ne wata zan kai ne da za ka rafe ce alama babana ne ta ba babana yana duniya na an ce yana da rai to alama babana ne yanzu to me yace ya ce yana gaishe ka kuma wai ka tanda kofar gidan ka yace kike kofar gidan ai mana ka yi gidan iyayen ki mana ke yake ni ila ba kimanin kirki ba to kuma annabi Ibrahim bai ƙara da ba alaihi salatu wasallam da kuma ayi wata auren kuma da ya kuma dawo da kuma samun annabi Isma'il ba sai ta sai ta mata ta kai maraba da shi ta zaunar da shi ta wanke man kafafuwa ta tijo ta wanke man kafafuwa kila lokacin da take wanke man kafafuwa ta kawo dutse ta ajiye ya ajiye kafafuwan sa akai kawai kafafuwan suka shiga shine wannan mukamar Ibrahim kila kuma wannan mukamar Ibrahim lokacin da yake ginin Ka'aba ne in da suka kai inda sai an sa tsani shi ko mu'jiza ta sai ya ce a kawo nan dutse ya kaka to ni ko Allah dutsen sai ya dinga yin tsayi har ya kai gini din duka baki da tunda ya dan ginin Ka'aban na da zamanin Annabi Ibrahim ba rufi ba kuma a kai ba to kafafuwan suka shiga alayi hali da ko wajen wanke kafafuwansa nan dutse ya shiga ta san dai wannan mutum babba ne to yaya kuke ciki kuna lafiya su da lafiya sallallahu alaihi wasallam sallallahu to ya mutum ya ce ba dalla da miji irin mutumin kirki ne ba Allah ne wallahi ya tsaya mana ya me abin sun ji take kai ma da ba ma cin komai sai nama da ruwa ita to Allah ya wa albarka Allah ya wa naman ku da ruwa alai albarka shi ya wa wannan din nama da ake eh, albarka sabiya abu albarka ba kowa ma sai ya ji ya yanka nama a garin ji gaba ki daya to Allah ya muku albarka Allah idan ya zo ki ce ina gaishe shi kuma kofar gidan nan na ya bata ya tabbatar da wannan kofar gidan na eh da lamce kawai la wani tsoho ya zo kaman ku daya ba dan dai wannan da kizo tsoho ne ba kai ku ga yanda kake wala ran ce kai ce baba na ne ke me yake yace ya ce ina gaishe ka to bai yi wata wasiya ba ya ce kofar gidan ka tabbatar da shi ai ke yake nufi sai je kofar gida to to to kuma daga baya kuma dawa zuwa na uku alayi halin su dai karatu an ce zuwa uku ne wannan zuwa na biyu shine zuwan kuma zuwa na uku kuma da ya shine zuwan ginin Ka'aba nan kuma ya tsaya ne da Annabi Isma'il ya dawo ya ji daɗi ya tashi ya rungume ubansa ya girmama shi ya komai ikon Allah shi Annabi Isma'il balarabe shi Annabi Ibrahim ba Ibraniye mutanen Kan'ana amma Allah ya sa kowa yana jin yaran kowa. Annabi Ismail in ya larabci Annabi Ibrahim ya gane me ya faɗa shi kuma Annabi Ibrahim yana sa yaran Annabi Ismail ya gane me ya faɗa mu'jiza ta tsakanin annauta. To Annabi Ibrahim ya ci tambayar da labarai da matarsa da kalaka ya ta gaggaya masa abin da ya faru. Shi ka san me dalilin zuwa na ba Allah ya ce zo in gina ma ɗaki. Dama wajen na akwai ɗaki su da haka na kawo. Yanzu Allah ya ce kuma Allah ya ce ka taya ni za ka taya ni abu ne kake jira Allah ya ce in taya ka za ka to haka su biyun nan suka gina Ka'aba da dutsuna guda biyar suka gina ka'aba da dutsuna guda biyar suka gina ka'aba dutsen hira dutsen hira da da dutsuna guda biyar suka gina ka'aba dutsen kogon hira dutsen hira wannan da kuma aka suka dinga zuwa suna ɗauko dutsuna a can sai dutsen sabiru wannan dutse da ya ja tun daga maka ha'arfa wannan dutse da ya kai ha'arfa shine dutsen sabiru to da dutsen sabiru wala banani da duwatsu guda biyu kafin a shiga maka wajen balu da dutsen طول سيناء وجبل الخير دوتان الخير دوتان haka dai duwatsu na duniya haka annabi ibrahim dinga hawa buraka ya je dinga ebo su haka zo haka su kuma wa'anda suka san ilimin ƙasa na yanzu sun ce wa'annan duwatsu da aka gina ka'aba da su wannan dutse ne da yake faɗowa daga sama yes shi wanda yake faɗowa daga sama din nan to shi ya faɗo a nan jazirar larabawa to kuma ya faɗo da yawa daga bakida shi kusan sun da dutsen ka'aba kamar irinsa ne duk gaba gida kuma yana da maganadis yana da albarka su wai maganadisin ka'aban da suka gani sun ji na wani maga wannan na alheri ne duk gaba gida ala'ayi halin ka'aba dai duwar waɗanda aka gina ta da shi duwar su ne masu girma sai da su ne masu girma kuma ikon Allah lokacin da annabi Ibrahim yake gina Ka'aba din tare da annabi Isma'ilu sarki Zulkarnain ya zo shigewa ta Makka tunda ya zagaye duniya ya zo shigewa ta Makka to ya zo ya shige da su suna gina wannan ɗaki kai da da me wannan abu da kake yi ita Allah ne ya hore ni ni annabin Allah Allah ne ya hore ni in gina masa wannan ɗaki cewa ya shaida ka waye ce da kana kai annabin Allah kuma Allah ne wurin ka gina wannan aiki sai wa'annan duwatsu gaba ɗaya suka yi magana suka ce mu ne shaida dutsen kira da dutsen kabiru da su da banani din na wa'annan duwatsu guda biyu kafin shiga maka da shi dutsen turu sina a da gaba ɗaya da jabal kairin kina na sai an duba da safai sai za a ga to su suka yi magana suka ce mu ne shaida kun san na Allah ne duk gaba ɗaya zulkan nan da ya taimake shi ya ba shi abubuwa da yawa kuma ya yi ɗawaji da ɗaki sannan ya shige ya tafi yaƙe a kansa duk gaba gida wannan shi ne yanzu annabi ibrahim zai gaya masa cewa allah tabaraka wa ta'ala ya hore shi ya gina ka'aba ka'aban nan an gina ta da yawa an gina ta da yawa ila mala'iku suka fara gina mala'iku suka fara gina wa adamu ita akan kasa saukar annabi adamu mala'iku suka adamu ya yi hajji wajen sau arba'in alayhi salatu wassalam kusan kafin shi ma adamu ya rasu shekara wajen dubu da wani abu iya tsayar rayuwarsa da ya duru ka'aba ta rubuce duk gaba daya shi ma adamu ya gina annabi adamu ya gina alayhi salatu wassalam bayan annabi Adamu ɗansa shi su ya gina shekara ne dubin ne ka tsakanin kowanne da kowanne shi su ma ya gina bayan annabi shi su ba a ƙara gina ta ba har ta rushe ba har ta zama majigawa ba jidu kawai ba ba wata alamar ɗaki ne duka ba gida to annabi Ibrahim da annabi Isma'ilu suka gina uku kenan ko mala'iku Adamu shi su annabi Ibrahim da annabi Isma'ilu sannan amalikawa suka zo suka kori jirgin dinnan wa'annan laraba da suka zauna da annabi Ismail to amalika suka suka yaƙe su suka karkashe su suka kori da suka tashi gudu su jirgin dinnan duk zinaran da suke tare sai suka binne shi a cikin zanzan suka ce wallahi makiyin ba zai gada ba suka zuba zinare da bareyi na zinare da komai da kayan annabi Ismail ta kobunansa da kaza dai abubuwa na tarihi suka cike rijiyar zanna da sannan aka cike ta ba wata alama sannan suka gudu su kuma yannan suka suka yaka dosan da wannan abu ba tun daga na rijiyar wannan ta rufe to su amalikawa suka gina wajen suka gi- suka gina to bayan su jirgin ma sun gina ka'aba wannan shi ya sa tarihi amma dai galibi su ake sa na baya dan da su ne suka tsara zuwa suka gina da sai su tono wannan rijiya jirgin sun gina sannan amalika suka suka kore su su kuma suka zauna a garin su kuma suka gina ka'aba tun daga ginin amalika ba a sake gina ba sai da kusayyu bin kilali kusayyu dan kilali shi kuma shi ya zo ya gina ka'aba a zamaninsa kusayyu dan kilali bayan kusayyu dan kilali din nan shekara wajen nawa ba a sake ginawa ba har sai da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da biyar sannan kuma Qurayshawa suka sake gina ta wannan gini yana da tasiri da yawa cewa annabi Muhammadu ma yana cikin gini da shi ake tafiya kuma da duk wani za su gini da duk wani da suka zo gini inda aka ɗebo duwar wasu nan nan suka dinga zuwa sai sun fita can arfa sai su ɗebo dukkan sabiru sai sun tafi can hira sai su ɗebo sai su tafi can labanan din nan sai su ɗebo daga turu shi na kan kayi nisa amma har da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin dutse da tafiya mai nisa kuma sannan ba a hana tsaron shi ba sai mutum ya cire mayafinsa ya rawani ya yi gamo da shi ya yi tsirara abbas tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dutse ya ci kan annabi sallallahu alaihi wasallam abin ce kan kwana kowa yana cire zanin sa ya yi ra- ya yi gamo da shi kai ka ki cire zanin ka kaza kaza an ce annabi ya cire zanin sa nan ya fadi kamar ya suma yana aban zani na aban zani na Quraisha su ce ba so ganin Quraishi ba sai wannan shi ma kuma sai da ya faɗi wannan tun daga nan suka san wannan ɗaya yana da wani abu kowa shi da suka yi ruwa ya fi amma kowa ya yi tsara amma shi da ya tsara kaga abin da ya same shi ranar ginin lokacin ginin ka'aba haka suka dinga yawa suka zo suka gina to ginin kuraishawa su suka yi mata daɗe a ciki kuma su suka yi mata tudu ta zama kofar ta kusan ya fi tsayin kai na ma duk gaba ki da kofar kofar ta sai ka daga hannu ma sosai kafin ka tabo dandamalin kofar ta amma da kofar ta aka saka ki kuma kofa biyu ce da ita Ibrahim ne alaihi salatu wassalam yanzu daga wannan kofa in ka zagayo baya za ka ga shacin kofa za ka ga za- shacin kofa to nan ma da kofa biyu ce sannan kuma ba ta da rigi zamanin annabi Ibrahim har zamanin su kusaye Qurayshawa ne lokacin da suke gini can jidda wani jirgin ruwa ya karyewa mai jirgin ruwa a jidda to suka yi suka sai kata bayan jirgin ruwa gaba daya suka zo suka yi rufin ka'aba da shi suka yi mata ginshiki na kata ko uku ikon Allah wannan ginshiki na cikin ka'aba na yanzu tun na Qurayshawa ne da suka yi katako ne mai kwari ma'ana tun na Qurayshawa ne da suka yi har goben nan shine wannan ba rufin ba rufi amma dai wannan ginshikai guda uku da suke nan tun na zamanin Qurayshawa ne. To suka yi suka yi mata rufi da komai suka yi mata kofa suka yi mukulli saboda kuɗin ciki an so masata dukiyar da take ciki to suka yi mata mukulli da komai wannan shine kuma kaga suka dace ta bangwayen bangon hajarar aswaji kusurwar hajarar aswaji da kusurwar eh, rukunul yamani wannan foundation na annabi ibrahim ne alaihi salatu wasalam amma wannan na kusa da hijir isma'il ba a kan permission din annabi ibrahim bane quraishawa sun san dace wani abu to tun daga zamanin manzo Allah ya dan shekara 20 da biyar da quraishawa suka gina ka'aba ba a ƙara gina ta ba har sai da hijirar manzo Allah tana shekara 65 manzo Allah ya koma zuwa ga Allah da shekara 50 da biyar to 50 da biyar ka ƙara nawa hamsin da biyar ka ƙara hamsin da uku ka ƙara ka ƙara arba'in da hudu ka ƙara arba'in tasa'in da tara tsakanin ginin ƙuraishawa da ginin abdullahi bin zubairu shekara tasa'in da tara shekara tasa'in da tara to shi ma abin da ya sa ya zama kusa haka saboda ya yaƙi ya jaje- ya raunana ta na yaƙi ibn zubairu abdullahi bin ba yaƙi ba sai da urwatu bin zubair ya ba shi labari sai da aisha ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ba dan mutanen ki yanzu yanzu suka musulunta ba a yau akwai ɗan ragowar dugudugun abu a zuciyarsu da na warware ka'aba din nan na sake gina ta na sauke ta ƙasa na yi mata ƙofofi biyu na cire ƙyaure kowa ya zo ya shiga ya fita ita ba haka ita ba haka take ba mutanen ki suka ɗaga a can don su shigar da wanda suka ga dama su jefo da wanda suka ga dama su suka yi haka kuma ƙyaure biyu ne duk suka yi mata ƙyaure ɗaya duka to sai ta gaya wa urwati wannan shi kuma urwati ya gaya wa dan uwansa Abdullahi bin Zubair to da Abdullahi bin Zubair ya zama sarki ya yi da'awar khalifanci ya zama duk yankin Makka da Madina da Ida da Ida sun sallama masa can kuma capital shugaban kasa yana can to sai ya warware Ka'aba ya gina ya warware Ka'aba to da Hajjaj ya zo ya yake shi ya kashe shi Hajjaj ya aika wa khalifan can Abdulmalik bin Marwan cewa yana daga bid'ar da Abdullahi bin Zubair ya lalata Ka'aba. Ya lalata ta, ya yi wani irin abubuwa sai ya so a rusa ta a mai da ita yadda take. To sai aka rusa ta aka mai da ita yadda to kuma sai da hadisi ya kai masa ai ka ji ka ji magana shi wallahi ba dan dai an yi abu wallahi da na san wannan hadisi da na kare ta. To sai da ma Abbatawa suka zo zamanin ma Adil Abbas. sai ce da shi kuma ya ji labarin wani abu ya ce to a yau za mu ta kewaye abin da kuma yawa ne makiyanmu suka gina ba mu ma za mu yi namu Allah ya sa imam mali yana kasa sai ce sarakuna mu tsoron Allah har kuma yana ɗakin nan wajen wasan sarakuna sai kwarjinin sai tafi kowane sarki zo ya make shi ya gina wani ma ya zo ya make shi ya gina wani ma shi kenan sai darajar su tafi to Allah ku bar shi haka haka Allah ya so gwamnati shi ya isa haka Allah ya so to tun daga nan ginin Abdullahi ginin Hajjaji bin Yusuf Sakafi kuma shi Hajjaji bin Yusuf Sakafi ya gina kuma hijiran manzo Allah tana shekara saba'in da hudu Hajjaji ya gina tun daga nan kuma sai da aka yi shekara wajen ɗari tara da talatin shekara da sai da Ka'aba ta shekara ɗari tara da talatin sannan Sultanu Marabi Usmani khalifa na daular Usmaniya Turkiya din nan shi kuma ya gina shekarar kaba a wannan lokacin wajen ɗari tara da wani abu sannan shi kuma ya gina to tun daga gininsa sai da aka ƙara wajen shekara ɗari uku da wani abu fahad bin abdulaziz shi kuma ya gina shi kuma ya gina wannan gini ba na ma sultanin maradi ba ne ba ginin haddad ba ne ginin fahad ne shi kuma ya gina ta shi ne ya mata wannan cin bakin karfe din duk tsakanin gini da gini karfe duk kaza kaza da wannan shazarwa da din na wannan dandamali cibu da kaza da duk abubuwa da zinare da wannan abu na azurfa da kaza kaza duk to shi ya masa Allah ya saka musu alkai to kurai shawara suka tashi ginawa sun ƙara kamu wajen akwai adadin kamun da suka ƙara suka to fa da ya zo gina shi ma ya ƙara kamu an ƙara masa ƙaho da kaza kuma ya cire wannan sama nata an take waɗansu sama sosai an mata dai na abu amma dai wannan jirakoki su ne dai waɗansu kuma sai da ya tara malaman duniya ba wai da ka aka yi abin ba sai da ka abin nan haɗari ke da ita yanzu tsakuwar hillu ko da hillu tana nan duk inda ba za ka shigo wajen ba sai ka ɗauko harami inda haka to yanzu tsakuwar nan wajen akuwa haramu akuwa haramu ba kai ta kamta da ita hindu ba ka yi sabo haka akuwar hindu ba kai ta ka ɗauko ka kawo ta harami ba duk ba na haka Allah ya ba to yanzu kayan aikin nan ya za a yi da su ragowar rubabbun duwatsu ragowar kaza kuma haka aka dinga bi duk inda aka ce da wannan dutse aka je da fara aka ebo waɗannan duwatsu da su aka dinga yankawa inji ya zo aka dinga yanka su aka yi wannan ka'aba duwatsu ne yunsu duk gaba da to malamai suka yi mana fatawa a cikin hillin nan kuma a masallaci a ga wani waje ne kwari duk abin da aka yabo a zo a zuba a nan a yi da fansa to aka aka to gini yanzu ne da suke yi da su ma na san malamai sun musu wata a da a kasar an lulluɓe ta an fitar ita ina ga kai ba Allah alam ce ko ina Allah amma dai sun san darajar wajen duka baki da to aka yi wannan to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam riwaya zuwa uku ne amma kila ya zo kafin waɗannan ma shine zuwa kila mai da hajji ta baranta sannan ya zo kuma da rankan ya yi mafarki zai yanka annabi Ismail. Zai zo, wanda shi ya ma ya kawo iskan matin ga baki. Annabi Ismail wa alaihi salatu wa salamu mai haƙuri ne, ƙwarai da gaske. Babansa ya zo ya ce na yi mafarki an ce in yanka ka, ya ka gani. Ya rasu fa almatu ba, ba za a aikata abin da ka so. Mutum na ya zo ya ajiye ku. Sai da ma kuka girma kun mutu kun rayu. Ba ku sani ba lamarin annaba sai su. kuma yanzu ya dawo dai alherai da suna kuma ya dawo zai ce na zo na gani biyan kaka. Jin, akwai inda da aka yi nan garin Allah ya ji kan Alayhi Salo Malami, Allah ya rahamshe shi, Allah ya ji kansa. Yana da gona can shigowa Kaduna din nan. Menene sunan wajen? Eh? Rijana. Yawa, yana da gona Rijana wajen zuwa. Yara da 'yan aiki duk suna zuwa. Sai akwai nuru ɗansa, wannan nura ɗansa. Sai ya ce, ana aiki daga sai ka ga zan shiga cikin gari ka zauna idan ai aiki suka gama aiki ka biya su kaza kaza da kaza kaza su kaza kaza shi kuma nura ko wani harka ta da shi kawai ya gama ya biya yan aiki ya kaza ya buɗe harka sai baban ya dawo ya zo bai same shi da ne ya kare shi ya dawo gida a zuwa sai da safe gari ya waye ya je zai gaishe shi ya gaisa ya ga amsa sai ya miƙo mata takarda sai ya ko ɗan takarda ɗan ya duba takarda sai ya ga kisa wannan aya ta inni aratul manama anni asbahu rasul ma la tara qala ya abatu al matuma abin da ya rubuta a takarda kenan kawai dan tsada ya gane ba kuma yana tsoro Allah ya sa ina gani gida sai ya zo ya kama kaga na je kai da baba kaga takardar da ya bani ni ma dai na tunani kuma Allah ya tare nan zan to wannan wai ɗansa ne ya ji shi gashi ya ce zai yanka sai ka yi laifi ne sai ke eh da ce yawwa to yanzu mun gane magana me kai ce ka ji ka ji abin da ne na ce to babanka yana nufin ga wani ɗan ubanka ya ce zai yanka shi yake yanka ni baba amma kai yanzu an ce ka tsaya ka biya masu aiki gona ba wai kai noman ba kai kai ka gudu me matsayinka yanzu sai ce ya za a yi so tunda babanka mai magana da Qur'ani ya kai ma imam magana da Qur'ani ya abanat daga tura na zunuba na inna kunna kafi rubuta ma wannan kai masa iga na rubuta ya abanat daga tura na zunuba na inna ya je shi ma ya tura a uba ya gara ya ce to ka a tsara Allah ya ji kansa da rahama ya ba mu albarka Allahu akbar ba ya ce to ka a tsara ba ka ake so ce ka a tsara yanzu ga annabi baban da zai ce so ya tafi da shi duk da kisa tana nan Allah ya fanshe shi da ragon layya. To, wannan shi ne kisa a zahiri ta ta dace. Kuma Ƙuraishawa sun ce sun zo sun ga wannan kan ragon ya zama kashi da amma sun ga kan ragon nan a kaba sun gaba shida. Wata ruwaya kuma kamar ragon nan haka yake a cikin Ka'aba sai da aka yi gobara a Ka'aba suka goyi amma ƙarshen su sun ga kan ragon ko wannan kisa sun gaje ta da abubuwa amma wani su daga cikin sahabbai kuma manyan manyan sahabbai sun tafi akan ba annabi Isma'il ba ne annabi Ishaq Allahu alam sun bi kisa Yahuda ne ko kwaje su ma haka suka yi sun tafi akan ba annabi su Yahuda saboda kishi kuma da kalaman sai a annabi Ishaq ne aka yanka ba annabi Isma'il ba suka kawo kisa a taura التوراة تقول النبي صلى الله النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya yanka ɗansa ɗin nan guda ɗaya da yake da shi a duniya. Malamai suka ce to ai Ismail duk kista da Ismail aka fara haifa. Tun da a taura take da annabi Ibrahim. Littafin annabi Ibrahim ya ce da shi ba a taura ba. Ka yanka ɗanka ɗin nan ko a taura take ba Yahuda labari. mun ce da annabi Ibrahim ka yanka ɗanka ɗin nan guda ɗaya wanda yake kan ƙasa. Kai kalilun rahmani da mu ne ka dai a zuciyanka. Domin yanzu ɗaya so mu shiga ya tarayya da mu. To yanka shi. To ba annabi Ibrahim ba shi har yau Isma'ila ake nufi. To kuma wata ruwaya ta a saura cewa wanda dai malamai suke shigar da ita haka aka yi. Ƙarya ne cewa mun yi wa'ayi ga annabi Ibrahim ka yanka saurayin nan naka guda ɗaya ku ci haka. Aka ce wannan ita hakan tsawa suke, amma ka yanka saurayin nan naka guda, Allah ya sa dai suna ta guda ɗayan. ma'ana wanda ba ka da wani ɗafe shi to har yau da Ismailu to wa'yansu da kaman shi ibn Ka'abul Qursi shi yake cewa Allah ya ce mana ma balaga ma Abu Sa'aya yayin da Ibrahim ya girma yayin da Ismailu ya girma ya karye aiki tare da Ibrahim annabi Ibrahim ya ce na ga an ce in yanka inda gashi har ya so mata ya taya shi ma an gina Ka'aba yana ɗauko ma abu ma'ana ya ɗan manyanta kenan ya ɗan girma to shi wannan malami yake cewa abin da ya sa wannan kisa ba ta zama ishaqa ba saboda Allah ya yi wa annabi Ibrahim bishara wa basharnahu bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub mun ma bishara da ishaqa bayan ishaqa ma yaqub to yaya Allah zai wa annabi Ibrahim bishara ya ishaqa zai haihu kuma ya ce a yanka shi ita wannan magana ba sai ba ai fa su haifi ya ba tsalle ita ai ba magana ba a jera take ba wa min wara in haka ya ba ana nufin a jera magana take ba tunda kuma ya kawo lirabi ba zai taɓa yi wa haka ba ana nufin ko ma dai shekara nawa in haka zai sai ya haifi abu ko tara ba ba ana yanzu ka gaba duk karatun cewa sarar ta gaba jikan na tun ba haka ba da shi a wajen su ayi to shi ba sa yi kuɗi ne a wajen shi ma shehu malamin mu ne na nan magari duka baki ɗaya yana nan a Marakush tare da mai ashafa su haili da imamu sa da mai ashafa din nan da mai dala'il da karatu da zuli da wa jije mutanen Marakush ne kaburburan su wajen kabari bakwai ne na bujiman malamai da aka da al'aziriyar da wa suna nan da a Marakush to su haili ya kuma yi rarrace duk ba haka ba ne wannan abu da aka lallai yadda aka tabbatar da haka ne ba na so a yi yana kan maganganu wa'annan su amma dai ala ayi halin abin da ya fi jaye ya fi abu kuma gashi nan har yau dai makan nan muke zuwa mu je mu yanka Allah ya ce wa fadaina hu bizihin azim mun fanshi Isma'ilu da abin yanka mai girma shekara wajen dubu biyar har yau duk abin da alhazai suke zuwa suke yanka a makabartar Isma'ilu duk abin da alhazai musulmin duniya ma suke yankawa na hajji na daidai to haka dai duk da ala'ayi hal kuma wani ya zo ya yanku manzo Allah ruwaya ta zo kila bata inganta wajen su ba wani ya zo ya yi wa manzo Allah kirari ya ce dan yanka ku guda biyu manzo Allah ya yi dariya sallallahu alaihi wasallam kaga da ya san ba haka zai ce ba a kai lalle an so a yanka baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to to wannan kenan wannan yana daga cikin kisa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam shi ne kakan larabawa duka jaddul arab shi ne kakan larabawa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi isma'il alaihi salatu wasalam ya rayu shekara ɗari da talatin shekara ɗari da talatin lokacin da mahaifinsa annabi ibrahim ya rasu yana ɗan shekara tamanin da tara kuma bayan haka ya rayu shekara ɗari da talatin annabi isma'il alaihi salatu wasalam akan salatul fat wai sura ta annabawa da haka ta dukkan su kuma yana da kyau da kasoshin annabawa ake yi gaba ki da kuma an sha wa an sha ta sauki amin amin amin ya shi ma Thank you. Thank you.